نعم
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون نعم إن في هذا لخلاقا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم.
قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد نعم فأنتم مسلمون نعم وإن تكفروا
نعم
وإن تولوا فلا ذنبكم على سواء والذين تدعو لم يعصوكم عنون إنه يعلم الجهر من الكون ويعلم ما تكتمون
نعم وإن الذين عنده فتنة لهم ومتاع إلى حين مم.
وربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر جمدان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة ما dan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko muka da wannan masallaci mai albarka don mu gabatar da tafsirin alqurani mai girma wato kamar yadda aka saba gabatar yau insha Allah alkarim wannan sura wadda take ba mu tarihin annabawa musamman annabawa guda goma nan da aka babba da labarin su dilla dilla a cikin wannan sura Eh, muna kusa da karshen ta kuma idan Allah ya yarda za mu samu ta ƙarshen da ba da jimawa ba sai mu shiga turin hajji a insha Allah yawa to wannan ken ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa kada hakika ka damuna mu rubuta fi zaburi a cikin littattafa domin akwai zabura annabi dauda akwai kuma wato littafai haka wanda kuma ake ambatonsa da suna kamar da ake ambatonsa to Allah ya ce mu rubuta a cikin littafa yawa ai kutubin lahi munazzala wato zaburi a nan shine littafin Allah da aka saukar daga sama Allah ya ce mu rubuta in ba da zikiri bayan ambato bi ma'ana umul kitabi ma'ana uwar littafi allazi inda Allah wanda yake wurin Allah shi ake cewa lahul mahfuz bayan mun rubuta a cikin lahul mahfuz to mun rubuta kuma a cikin littafin da aka aiko annabawa da su zuwa ga mutane ga abin da aka rubuta ana larda cewa ita kasa amma ba ta mu kasa wannan ba kasa ta aljanna yanzu ai ba da salihu Allah ce bayan sa salihai su ne masu gadon ta amun wannan gamamme ne ke kulle salihin ga kowane mutum wanda yake mai nagarta nabi ya zal qur'ani lalle su kuma wannan qur'anin ji Allah la balaga wala akwai isarwa kifata isarwa fi dukul jannati wajen labarin shiga aljanna da kaunin abidina ga mutane masu yi wa Allah bauta eh amini nabi masu aiki da wannan qur'ani yawa inda mu da rike qur'ani to ya zama na aljanna kenan kuma har da na ga mai ko kawai ya rasulullahi illa rahmatan ba ce rahama ne kai lil alamin daga tarikai mutane da aljanu duka ne ba wanda rahama ne gare su annabi ya ce malaika jibrilu Allah ya ce ni rahama ne ga talikai kai kuma taliki ne kai ma to ya ga mai labari ya gaji ka samu akan wannan mai kaji kai ma ka samu a wannan ya ce na samu ya rasu da zai saboda ni da ban dauki kai na ne wani abu yana wurin Allah sai dai ana ce yi kuwatu ni Allah ya ce ma abokin karfi ne ya kuma na dauka ne mai raunin ne inda da ake mace ne kuma Allah ce ina da daraja a wurin da mu ba kuma Allah ya mace ne cewa mala'iku ne shugaban su ne shi mi biya san ma amin kuma Allah ce ni amutacce ne to wannan duka duk da Allah ne ya bani to amma ban san da an ban ba sai dalilin ka ya rasulullahi dalilin manzo Allah ne malaka ya bisa ya san yana da wannan matsayin ko ma a ce ya samu wannan matsayin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga halittar Allah ga baki da ai wata rana ga boshi nan bari mu yi mu dan tawa su karan wani boshi ya tashi da sassafe ya tamako sai ya kama wa barewa sanar da hannu ya kama ta sai za a da yi irin halin na su yi mara ya yanka ba yana bai bari ya yanka ne ga manzon Allah barewa ta kalli manzon Allah tana hannu ma'abi ta ce ya rasu da lahi kowa yana ji da kunansa ba wai manzan Allah ne kaɗai ke ji ba kowa na ji ta ce ya rasu da lahi manzan Allah ya anda ta ce da wani ne ma a zama a wurin ga rasu da lahi ta yi ga wannan mutum ne ni ina da ya'ya ƙanana guda biyu zan ba su nono su karya sai na ji nonon na ba a kawo ruwa sai na gano na kwana da yunwa shi da ba a samun ruwan nono sai na riya cewa to bari in hana su nonon idan za ka yi a kan nan dukan nan ko zan samu dan abin da zan ci sai nonon na wai dan ni dama dama sai ba su sha nono na kwace nono a hannun ƴaƴana ya rasu da na taho kewayawa in samu dan abin da zan dan sa a baki na kawai dai kama ni manzala yana ji manzala ji yanzu ya yi yaro ta tsiyara suna alfarma da nake nema ka roƙe shi da kake ne na je na bai ana nono na dawo ya ce awa ta falila shin za ki aikata a zina aikata ya rasu da lai manzara ji dokai bauchi ka bar wannan barewa ta je ta bai ya'yanta nono tukuna da dawo ba abin na kalla abin mamaki sai take ta ta tafi abinta ta daɗe annabi kuma ya tsaya saboda cika alkawari annabi sai ya tsaya karbau da ita an kwace masa abunta har ta je ta share yayan ta nono da koshi ta dawo ta ce ga an dada ya rasu lalla kin dawo ne abin da alkawari ne na dawo ba za su kai bauchi ga kaya ka alkawarin da muka maka shi ga kaya ka ya rasu lalla ne a dalilin karakalita eh shi Umar bai hada yawon yace ya bata dalilin manzon Allah shikenan sai da kama tafiya tana magana ana ne tana ashhadu annaka rasulullahi ashhadu annaka rasulullahi in ji ta tana ta ni ne magana nan na tabbata kai manzon Allah ne ni na tabbata kai manzon Allah ne har aka zai jin magana ta sama ta hakan da ta to kaga annabi rahama ne ga kowa ma gashi ba ta bai haka nono ma ga shi tafira to ba dan annabi ba ya rayu in tana gara ta bar ya da shi boshin ba ya da bai a gida ba eh yanzu da ya fito ne ma shi ba to haka ake cin albarkacin annabi Muhammad dabbobi na gida dabbobi ne ai wani abu ka san da za a cinye shi ma ya tada hauka ya kai raruma nan ya kai raruma nan aka wata ya ruga da gudu ya zai faɗi gaban manzan Allah ya rasu da laye yau sun ci amana ta me suka magance da da nake ƙarfi lallashi na ake ake dora mun kaya ina cikin ƙarfi na rasu da laye mutanen na lallashi na suna dora mun kaya yanzu ga na girma ba zan iya musu sauri da kaya ba sai na gamu da wani damin iya da na gaje kudi sai na ji wani a ɗaure da za a yanka ne za su cinye na rasu da laye shi ne na gudu wannan sallallahu alaihi wasallam ya yi shari'a shiga tsakanin da masu sune su to irin wannan irin wannan a kai bar ma annabi ya samu wani jaki an ce jaki ya kace kafirai da in kabu ya hau jaki zai kwankwana shi da kaza eh har dai manzo Allah ya mallake shi a kai bara maza na tambaye shi ne sunanka ya tambaye da shi ya ce ni ne ya ce ya rasu da layi suna na shi habu a ne ja kabo ya sunanka ba wannan ya sunanka ba ya ya rasu da layi a ce ka gane ya na ɗaya kwana ne ya rasu da layi ya ana san sunanka ya ya ce ya rasu da ya kuru suna na shi lalle haka to annabi ce me yayin dalilin da za ka kika da mutane kake gaddama ya ji har rasulullahi ya ce wani annaba da yawa ko hun da ya yi shekara da shekaru Allah ne kan shekaru da ya ce na yi zamani da annaba ya rasulullahi annaba da suke ha baya yanzu kuma kafirai suka gaje ni shi da na ce to ko kun gaje ni idan ku gani su shi da duk kafirai ne ha baya an kwankwara ni da kai heri ji heri ido ni da kafirai manzo Allah ya dauko shi da arashin Madina ya da mara zakarin manzon Allah duk gidan wani sahabi da manzo Allah yake son aika sai a kida kin je ka kira wani wani ila kike tafiya ko ya san gidan kuwa idan ya zo gidanka to kai baka san magana da shi ba sai manzon Allah sai ya dinga tunkurin marfin gidan ka san laraba al'adar rufe gidan ake in ga wani kuma wala ya bude sai ya dinga tunkurin gidan da kayan idan ka yana bugawa a marigi ka fito ka gani inda ya ga wannan yaki to annabi ne ya goyi in ba annabi ne ya goyi wa duk yawon da zai a gari ba zai taba kyauran kuwa ba in ka ji ya taba kyauran ka to annabi ya aiko shi wajen ka ya kwankwasa ka fito ya ce kwana wato zo mu je kenan ka bi yau ya da annabi na manna ake ya kira ka ya faɗa faɗa faɗa sai na ta manna Allah ya bar duniya ya ji ake ji ana karanta aya wa lokacin da sai umar hankalin da ya tashi ya ci duk wanda ji annabi ya mutu da ya kashe shi ya firgice ya cewa ya dogon takobi to sadauki ya ce da takobi ya ra'ayi kuma ya rude ha ila yau ta ga an shiga cikin wani hatsari sai da abubakar ya zo ya shiga gidan ya kalli manzan Allah ya ga halin da manzan Allah yake cikin bidon ya yi jawabai ya yi jawabai ya yi jawabai da ya jawabai ya jawabai zai jawa ma wani illa rasulu kada kalami kamar rasulu aka yin mata an kusan ka nasu ala gaji kun wa manyan kalu ala ake bai mana ya dora laha shiyan wa sai da dalawa shakirin sai ya abokan ya karanta wannan aya sai na umar yana jin aya sai cikin da ya zanyi ya yi takobin a hannu sai fada kasa yace ya mata wannan aya cikin alkurani ba a rinda abubakar ya karanta ta ba abubakar na karanta aya sai da ko iska ka ji ta mu wada to ka zama wani lokacin muna wai baro sai ka ji kaman magana ko ba magana ba to sai zama ko me yayi motsi kawai sai ka ji kaman aya na ke karantawa a cikin kunnan ka to da jakin ya ji haka shi jakin ya ga to annabi ya bazu na sai ruga je fada wata rija shi mai mutu eh saboda san wannan Allah to Allah ya kare da mu Allah ya mu mu gane to saboda haka Allah ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga alza gaba daya kula ga ga mutar Rasulullahi inna ma yuha ilayhi ni abin wahayi anna ma yahu kuma ilahu wahayi cewar abin bautan ku abin bauta daya ai ma yuha ilayya ba abin da aka faɗa mini fi amrul ilahi cikin al'amarin ilahin daga illa wa daniyatu ba ce ka da daga ba a taɓa cewa Allah ne ba balle ya mu ƙaru fa hal antum muslimuna kan ko kun musulun da kun yadda mun ƙaruna kun mi gauya mutanen maka lima yuha ilayka abin da aka min wahayi min wahadanati ila min wahadanati ilahi na daga kare daga abin bauta wa yadda fa wa bima Allah mun bana ku musulun da ku yadda mana bayan da wallahi amma in kun je ba ba ku yadda ba an zalika wannan wannan wa kulga mu da rasulullahi ka ce azan tuku na zan da ku ni na zan da ku alam tuku na zan da ku bil harbi da yaki na gaba da gaba ala tawayin a daidai da daidai ba a dokon sani na sani ba ba wai mutum ya zo ya afka maka da yaki baka san za a yi ba kawai in bugu da Allah ne Allah wato mu haɗu kawai a gwamna ya kowa a cinta kawai a gwamna ya an ga muku da mutane ta ahabu don ku shiri ku shiri kawai wannan da ni ba sani ba a ƙaribin ko a kusa ne an ba idan ko nesa matu a abin da ake muku alkawari min da azabi na azaba ban san lokacin ba to azaba da za a musu a duniya ake faɗa aure kiyama da ko alkiyama almujamil da alwar su ta kunshi azaba wanda azaba ne a duniya duk abin da aka yi to kamar karin wannan ba alamu hula amma Allah ya sani shi inna wa domin shi Allah ta'ala ya alamu jahar ya san bayyane min da kauli daga magana wal fil da aiki min kun a gare ku wa min gare ku da na wani ku wa ala ma tattumun kuma abin da kuka koye an ɗauku wanga ya rubuta abin da wani ku ya koye min da sirrin na abubuwan koye duk Allah ya sani wa yana da kuma ni ba sani ba la'allahu shin wannan abu ai ma alam da kun bihi abinda na sanar da ku din nan cewa ai yaki kawai gaba da yawan muku da Allah ba to ni ban sani ba walam walam ko wani ma bai sani ba waqad ku lokacin faruwar abun zai zama fitnatun jarabawa ne da ubangiji iktibarun lakum Allah na jaraba ku ne liyura domin a ga kai ba kun uku da aikin ku yake wa mata'un ko ko jin dadi tamatun jaddawa dadi ilahi ne zuwa wannan lokaci kadan ayin da aja alaikum wa qarin ajalin wa ana muqabil lil awwal ne hadisi na farko al mutaradda wanda ake koyon tsammanin fatan akon abu bila ala da Allah walai zane mahala lil taraddi amma na biyu babu yin ne na tsammani ba wai ga mu za rasu da layi ka ce rabi ya kom ya ubangiji ina roƙon ka yi hukunci bai ni tsakani na bai na muka dibiya da masu kaita da dibil haka hukuncin gaskiya bil alamin da wasu alamta da su abin nasara ne ko ka taimake ni a kan su to da annabi ya wannan addu'a ba ko zubu bi badar sai aka alamta da su a badar wa uhudin da uhud wal azab da yakin lahazab suka yi gayya a lahazab wajen su dubu goma sha aka tarwa da su wa hunain da hunain wala kan daga da yakin kadab wani su aka taimaki annabi alaihi akan wa rabbana rahmanul muta'al ubangiji mu shine rahma al muta'al wanda ake neman taimakon sa alama ta zubuna abin da abin da kafirai ke zubantawa kuke suwantawa in kaji ku na ƙarya ta kuke kira Allah ku dangana wa Allah in kawai kun dauke cewa ya tabbata wannan Allah yana raka wa alai da kuma ƙarya da ni ma kuke mini in kawai kun kuke cewa tayo wannan ayi mata bin wa al qur'ani da ƙarya da kuke qur'ani in kawai kun shirin kuna cewa qur'ani wa ne to wannan karatu shi ne karshen wannan tura a alama jamu na'am
يوم ترونها تجعل كل مرض عنها أرضا
na'am na'am na'am na'am na'am Mm. na'am Thank you. إلا خارجا النهر كثيرا وأن الله يبعث لهم في القبور
to yawa wannan sura ana mata lakabi suratul hajji wadda surar hajji an saka a maka ne wanda ayoyi guda biyar a cikin wannan sura akwai ayoyi guda biyu a cikin na cewa wa mai na kamar ya abu lillahi ala harafin zuwa ƙarshen ayoyi guda biyu a nan a jere sannan wa akwai wasu arziki cewa uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna la alamun da kadiru aya biyu a jere su ma wannan a madina ne sannan akwai aya mai sujjada ta karshen sura ita ma wannan aya ta madina ce sauran gaba ɗayan zuwa maka ne kai Allah ga maka malam a ƙur'ani duk inda kai karo da ya ayyukan ladina amanu ko surar makiyya sun ce to ayar a madina da dauka duk inda kai karo da ya ayyukan nasu ko da surar madina ce ayar kuma ta maka ce saboda haka ma ya ayyukan nasu ba su da cikin ayoyi cikin surorin madina ba su ce guda goma sha biyu ba a wannan ce ba su ce guri goma sha biyu ba saboda haka kaji wannan sura ke ta da ayoyi saba'in da biyar suna da kalma dubu ɗaya da ɗari biyu da casa'in da ɗaya suna da harafi dubu biyar da ɗari ɗaya da talatin da biyar shine wato harafin da ke cikin wato wannan sura bismillahir rahmanir rahim Allah ce yayi wannan ya mutanen maka wangai da wanda wani ya takura baku ku ji tsoron ubangiji wato ku dogara a kan ku dawama a kan jin tsoron allah ai kama ku tsoron azabar allah bi an su yi ku yi allah biya inda da zuwa da sa'ati kuma wani girgiza da za a yi da motsi da girgiza da zagara da za a yi da alkiyama alharakatar shari'a motsi mai tsanani lil'arli na ƙasa shine girgizar ƙasa mai tsanani allaci ya kuma wanda zai faru wato ba da tsoro ishamsu bayan an yi dubin shamsu min magarbiya daga mafadansa rana idan ta fito daga gabar ta tafi yamma za ta fada a wani kwatami a idan mutane amma daga nan za ta gangara ne wajen al'arki ba ga shi ne irin wannan abun da yake da wahalan gani sai fi abin da masana suka sanar al'arki an zai a sama ga shi a kawai ta dungura amma kuma ce su jira sai a ƙarƙashin al'arki sai da nemi izinin dawowa sai a mata izinin dawo ta gaba kullum haka take tsoron nan da Allah ya zo yi abin da zai yi idan mutane da kwanta idan rana ta fadi aka saki bacci malam mai daɗi rana ta je ta idan rana ta je ta kai sujjada ita take yin sujjada ta nemi izinin dawowa ba za a yi mata izini ba ba za a yi mata magana ba mutane kuma sai a yi tabbaci a yi tabbaci a yi tabbaci har a waye gari a zage ne a zage dare ba zani ba rana ba da dodo kuma kowa ba ya farka ba an ce a ran nan banda masu sallar dare ba wanda allah zai zai gane ya yi aka yi a zage kowa ba zai gane ba a sakewa mutane bacci da ba zai ishe ku ba kawai mai daji a da tura bacci can ɗaya rana daga ta daɗe ta nemi izini sai a mata izini a cikin ta fito sai da cikin ai ta makara bai za ta koma can daga nan ta koma nan ta kullu a nan a da ke kula da yadda ke kawai ke kawai yadda fito a nan da ɗaya ganin da ta wata kulo a yamma da an da faɗi wannan safiya ne amma aka za a ganta dawo aka za a ganta dawo kawai ga sanar rana ta fito a yamma wannan lokacin kuma ƙofar tuba an kure ta ba wani mai laifin da zai tuba Allah ya yarda babu arnar da zai musulunta Allah ya ci da an gama ku maganar duba a ba ko musulmi ne amma bai aikin kirki ba kuma musulmi ne bai aikin kirki ba to yanzu yana son ya gyara ya ce ba abu ba ruwan Allah ya bari kawai Allah bai da bukata a yi shekaru da shekaru ana lallamin kowa ya gyara bai gyara tun da an ga wannan bala'i to Allah ba zai taɓa to a bayan wannan ne za a zo a yi wannan wata irin girgizar ƙasa mai halakar da jama'a mai tada hankali duka alamomi ne na tashin alkiyama kafin da tashi shekun azimu Allah ce wannan babban abu ne mai girma fi ilhajin nasu wajen girgiza mutane allazi ihu wa nahu wannan ba wani nauyi ne min da laifari na akuba yau wata rawan a ranar hawa ga wannan ba da za ta kullum murda a cikin kowace mai za nono za ta zagarta bilbil da wani aiki amma har da har gabar da abin da ke sarwa nan ai tsantsamu za ta manta shi rannan ne kuwa za ta mara ɗan da zai wanda zan kudu za ta hamla duk ma'abucin ciki za ta haifi hamla a cikinta to ga ga wannan ba wani abu ne wanda za a shi a lahira ba abu ne wanda za a shi a duniya ran da bala'i ya yi bala'i na kokarin tashin asiyama kafin asiyama ma ta tsaya mutane za su razana su gida a shiga matsayin da mace za ta iya haifa ɗanta yanzu yanzu ko ba lokacin ɗan haihuwa ya yi ba wadannan su tsara tana ganin mutane gaba ɗaya ma yi ake ana tallayi ana tangadi kowa bai san ina nashi ba yana kukkule a yi gaba a yamma ba wani abin da minti da ta kauki tsananin tsoro ne kuma wa mai fara amma ba ma yi ake da wai an sha wani abu wanda ya fata hankali ake mai ba a ba abin da aka sa walakin azabar la shadid azabar Allah ne kurun mai tsanani ko mai kafu na wani aka tsoro ya kama mutane ana jin tsoro wannan shi ne abin da zai faru wannan sura ta fara da surutu minta yawa wanda da ta zama inar ibn haris da wani kafu da ake zana da dan haris wa jama'a da jama'a masu halin nasa Allah ya ce wa min nasa akwai daga mutane mai jadir billahi mai jaya cikin zanin Allah ya gaira ilimin babu wani sani kalu suka ce al malaiku da malaiku banatul lahi ya'yan Allah ne amma yan mata ne Allah ya ce mu wal qur'anu suka yi ko qur'ani da Muhammadu ya karanta wannan asatul lawwalina sabu ne ya ce amma irin ga mutanta kana fara dariya a wani gurin kana fara tausayi a wani gurin kana fara tsoro a wani gurin wa an karu ba'ada suka ce amma magana ta jin alkiyama kuma ba zai ba ba wanda ya da wanda ya mutu wa yawo man sahara turaba da rayar da wanda ya zama turbaya mutum ya zama turbaya a ce a rayar da shi ya dawo suka ce wannan kuma abu ne mai yiwuwa ba wa ya tabi yana bi bi dali cikin da ya sa kullum shaidanin dukkan shaidanin maridin gardamame ai mutu maridin mai gardama mutum ba an wajin ta ne a kansa ko bi an yi hukunci ala ce da ne yin dan Allah wato alamir sha'ani man ta wallahu wanda ya maida shi dan shugaba ai ma na ita ba hu yi shi dan fa annahu yidullu to lalle shi dan zai bada shi wa hadisi ya shirya da shi ya rubu ya kira shi ila azabi sa'idi zuwa azabar ai annabi ya yi wannan ya mutanen maka shi da kira da ta ji akan cewar wal'adar kuran nan mata maka ce to da da kafin wannan ya yi wannan aka faɗa a cikin wannan ke in kaje da maka je kuma zaka da ayoyin madina a cikin ta to wannan sunan ta hada haka ya da ayoyin maka ta da ayoyin madina shi da wasu malaman sun tafi a masjidatu suka ware wasu ayoyin nan madina da kawai da muka faɗa da wasu kuma sun tafi a madina suka ware ayoyin masjidatu ai alama ta da mutanen maka yau gundun bai rabi ne kuna gurbanto min da bada na tashin alkiyama wasin zai yiwu ko ba zai yi ba za a yi ne ko ba za a yi ba wai na ga lagna ku Allah ji domin wani ga alice ku ai an da kuma adam an da kuma adam mu muke yi inji Allah min turabi mun yi su baya kuma karaga na zuriya da wannan muka zuriya annabi adam mu sauran wanda kenan banda mutum biyu banda yana wa'a wanda annabi na dan maryam sauran dan mun yi su yanzu da barin da dugon mani wanda ake saduwa tsakanin miji da mata sai mutum ya zama da ikon Allah in ya zama mutum a cikin mahaifa wato wannan ruwan ne shiga mahaifa ya zauna shi ne suna da ciki kenan in ya kwana arba'in sun mamin alaƙadun sai zama gudan jinin kulalle a damar jami jinin da ya tauri haka wanda irin da ana gane shi an yi barinsa in an wada masa ruwa ba zai wanku ba sai sai ya haka a dunkule in ya kwana arba'in sun mamin murgatin sai ya dawo gudan tsoka kuma an gina da murgatin wanda tsoka ce ba ta wuce noma ɗaya ba yankan nama wanda in za a ci nama ba za a sha'awar a hada shi duk da wani ba idan ya kai ya kai noma ke sannan kuma ba za a sha'awa a sa haƙuri a yaga shi biyu ba da an ɗauko shi ya daidai yake da ana baki kawai ba wata matsala to kamar girman haka yake gada cewa cikin mahaifa amma doka ne burgata an gane wannan ko mukallakatin wanda za a turar ta aka da zama mai cikakkiyar tura wa gayar mukallakatin ko wanda za a turar ta ba cikakkiyar tura ba ba mai cikakkiyar halitta Allah ta haka muke da na bayyana na don mu bayyana mu kama da kudin na cikar iyawar mu ta Allah in tattali domin mu kama hujja da arida bidaya da kalko don fara halitta ala ya arifi ya kan maimaita shi a sake dawo da shi mutum wata rana wani kirru muna zaunar da mutum mutanen musamman da su ina rami a cikin ma'aibar jati masa ma da shawo yadda muka ga dama muke yi da ala saboda haka don kwanakin arba'in arba'in ne sau bakwai amma allah da gwanintarsa wani zai yi rage da zai ka aka wata abi daga wata shida zai abin da ya sama wani kuma zai ya dada shi kuma daga wata shida zuwa shekara biyar duka a cikin mahaifa amma wani ma ya fi shekara biyar an ɗauki shekara biyar don ta zama shari'a yawa shekara biyar don ta zama shari'a a duk lokacin da mutum ya rabu da mace ba sai wani aure ba in bai fi shekara biyar ba ta aihu to mijin zai yi suna ke idan ta musamman da zuwa lokacin da aka ambata wakar kuruji lokacin da wannan yaron zai fita daga cikin mahaifar da ta fata wani kurjuru sannan mu fitar da ku yin fito da kuma hakan daga cikin cikin suwayen ibda kuna yara jariya da bala kuma sannan na amurkun munayar idan da ruwa su dabu domin ku kai su kan karfi idan karfin mutum daga yadda ya shekara talatin da aihuwa ne har ya zuwa ran da ya shekara arba'in da aihuwa in an zo nan ya gama kuma sai na ki tsari ba eh daga arba'in din sai na ki tsari ba za ki koma baya ya dara ruwa ya dara ruwa in ya komo ta malin ko hankali suke ce bari samu sai dai ainihin ne Allah ya ce wani ga akwai daga cikin ku man yi tawafa wanda ake matar da shi ya mutu ya mutu kawai balugin a shaddi don bai kai mafi cikin karfi ba wani kun man yi rasu akwai daga cikin da ake mai da shi ila a ranar umuri zuwa ga kaskancin rayuwa wato min da harami na daga kuba ya duba tuko duka ila ya ala mai ba da ilimin shari'a dan ya komo bayan sanar da kuma sake dawowa bai san komai ba ta duba da Allah idan mutum ya girma ya ke cewa mai hankali ya zama ko mutum mai hankali idan hankali ya gama haduwa sai fara rabuwa ai za ga mutum ya fara girma ma suna samu yara masu rasuwa kuma su ne masu ba shawara ko da baban su ne a ko malamin su ne a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza ka ga na ya zama rabuwa komai nasa yana rabuwa ala ikira masu ikira masu ya ce man gana alƙur'ana duk mutumin da yake karatun ƙur'ani lam yazu fi hadhihi alati ba zai kai wannan lokacin ba wato ko ba ba zai zama ya rufe bai san komai ba sai tsufa ƙarfi babu kila ji babu wani kuma garin ma babu amma dai hankalin kuma na nan wannan ruwa ya girma ke wata da zara kana ganin kana hamilin suna gudu yanzu da rani na ke ya fi da dambusasshiya bai za su da ajiyar kama da zar in muka sauka mata ruwa sai ta kumbura da harrakarta da amur da mura wadda fata kumbura ta karu wadada da dadu wa an bada kuma da tsirar min zahira kulle zaujin kowane kalar abu ba irin mai ban sha'awa to mai kyau to zalika da malaku wani abin da aka ambata min ba dai kalkalin na daga farkon yadda halittar mutum take ila akiri yayin arle zuwa karshen yadda Allah yake raya kasa daga rani a fita a rana a koma damuna dalili shi ne bi ana lahuwal haku don a san Allah ne gaskiya a sadu Allah ne tabbatacci a da'im Allah ne dawwamammi wa annahu yunjil mauta kuma a san Allah ne mai raya matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma a san Allah mai iko ne mai iya hakan wa anna za'ata kuma a san za'awa da zai alkiyama hadiyatun tana zuwa na riba babu gwagwado biya a cikinta wa annan la kuma a san Allah ya ba azu yana tada man bil kuburi wanda ke cikin kawarro wannan na adam na fara wannan na da Mm. نعم نواتا نعم wannan aya ta rarraba kan abi jahal Allah ji wannan na da ko daga mutane mai jadu da bila mai jayayya cikin mutanen Allah dan ga ilimin ba ta da wani sani ba wala hudan ba kuma shirya da ta da shirya ba ma huda ne wala kitabin munir ba ta da kuma wani littafi mai haske ba da ko nurun ba wanda ke da haske da ne ta ne izini sai ya ringa karkata kai yana nan kwaruya takabburan don neman kai ana da imani ga wani gaskiya wani ilu janibu an nemi ne aujimali da karkata kayi dama ko hagu yarilla da wadda da ya yi yarilla walan ya ko yarilla don ya mata ko don ya matar an tabi illa gaban hanyar allah ai dini ne a dini da da wabi da ne ci biyun a duniya allah ta damu wani walakanci shi ne azabin wata irin azaba damu maza azaba in ji allah wata irin azaba haƙudu na yawon badar wato shi ke nan sai aka kashe shi a badar damar allah ya rika wani ya ce zai masa wadakanci a duniya abu jihar shi ne sarkin maka shi ne tsabar shigiyarci an ji tun bayan halakar fir'auna ba ya kaburi mara kunya tsagira shi wanda ya kai shi sarkin maka nan wanda ya zamani da masu allah ko abu jihar wata rana sai ya sa aka tona rami mai zurfi a fadar mai zurfi da aka tona rami aka ɗebe ƙasar aka je aka tone ya kawo ɗan abubuwa hakan nan ɗan karakar haka wanda ba za su ɗauki mutum ba aka gindaya a kai aka kawo dumbuda aka dumbuda a kai ya koma daga cikin kuliya ya aika a jiya shi yana neman mutuwa ce masa yau za mu magana ya yi ka kira wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo manzo Allah ya sallama ya shigo manzo Allah yana zama a can yana iko manzo Allah in ya zo za ka cewa iko manzo Allah in ya zo za ka cewa iko yana ne yana son har ya rinka jawo annabi annabi ya zo ya tsaka wannan kan wannan tumbura na rabi sai dungura annabi zai ta saka kan rafi ya taho ko motsi wurin baya yi ba ka ce an taka ba ya zo zauna ga abu da suka yi magana suka yi magana annabi ta yi zai koma abu da alfi ya tunanin da yana ko ko dai annabi ya buɗe kawun sa ne ya tsallake ramin nan ba ta hada ya taka sai da rami ke ba wanda ya tashi yana zaune zai miƙa hannunsa haka ya kamo rigar annabi ga baya da ya jawo shi ta fara cikin wannan rami galibin za a zo ka miƙa hannun ya yi ta kuma sai ka dafa ta a gaba da ya aka yi dafa wannan zai jawo a daga wanda wanda ya dafa ya dafa kan rani sai dungura aka ji ayi sarki ya fada annabi ya tafi abin to sarki ya fada aka yi gayya aka yi nemo iya aka daura za a ciro sarki za ka za a iya saura kaɗan da ita sai a ja ƙaro wata za a ƙara ƙara sai ƙara kaɗa sai a samu sauran kaɗan da ita sai a ja nemo da yawa doguwa a sake haɗawa a kulla a zura sai da masaura kaɗan da ita duk yadda za a yi daidai a samu sauran kaɗan cikin da ita ya shiga mutan maka bana ga mu ba mai iya fitar da alamun ne muhammadu yau gina wasu a ga ja gina wannan daga kuma roda ba shi hakuri tun daga abin da aka gina masa ya ce ba kuma ba kuma to me za a bayar ina ne ya fi da shi to nawa za a ba na bisa ba kudi za a ba kai kalmar shahada zai fito ke ya to wannan aika ba da babban magana muhammadu in la ilaha illa ku na fara to abin da yi ku in an bi daga naka fara zan fara to abin da yi annabi bi da shi da hannu ba iya ya za a bai da haka ya kamo ya daga shi ya bi da shi ya ajiye shi ya doka kana to ina alƙawari Ahmad ka dubi dubi sanaru da na fara daga zuwa na ga da mata alƙawari ba zan dauko ta ba haka aka yi zai ba ina ya wani alkawarin da ya iya musulunta to haka ne zai yi to har ranar yakin badar tsaro shi ne sai shi ne ga yada kansa shi sarkin maka ya wuya a kan aje ya kasa annabi a badar haka je aka yi gayya aka zo annabi ma ya je badar sai ya riga su zuwa suka taho sai abu da biya rukun harbin ya aikata kadu yake aje a gaya masa ya dawo gida matakenmu da aka ce annabi zai tare a hanya kuma sun dawo gida kuma sun dawo lafiya kalau za ka ba bukatar yaki ya dawo gida ya ce balanar zu a tare da kurkumula wani da wuce dubu ya ce bala mu dawo ba sai mun je bazar mun sha giya a can a yi kiɗa a can dan mata su yi rawa a ce muhammadu ya kiyaye mu sai da ni da jama'a saboda wadata kullum ya kuma uku yake yankawa mutane da shi ya kai kuma masu son ganin igiya ne masu jin wani ɗan tafi da gidan an samu haka ne ɗan kalashin da ba za a rasa ba har lokaci ya yi aka fara da mubarada yaƙi ya kama bayan mubarada an kashe wa kafirai duk ba da sai ba da wani kai hankali ya tashi aka dai aka harkice da fada an tashi an harkuta ana ta fama ana ta fama ana ta bugawa sai wani ana kira da mu'azu talaka ne talak a madina babansa ma talaka ne ayin ko takalmi babu ne saboda ba wadata takalmi a gaba da babu kuma sanda ne katuwa a hannunsa bai da kudin da zai makami sai katuwa sanda a hannunsa sai ya zo sai na hun abdurrahman bin abdul malik wani sahabi mutum maka yake abdurrahman yana ka nuna mun sarkin maka mana ya ce me ya ganin ga sarkin maka ya ce na ji ya zo yakin nan ni ko ne wa ala alkawari ko a kake na gaban sarkin maka ko kuma ni zan kai sarkin maka ne cikin dole a yi daya in zo ka biyo da sannan a hankali ana yakin nan har da in na gare shi har da nuna mai aka ci gaba da yaji wanda yana yawo da sandarsa yana bi yana zagayawa da sandarsa yaki ya hagu yaki ya dama ana ta zagayawa sai wani kuma kanin wannan ana kira da mu'awizu kanin wancan mu'azin ne sai ya zo samu abdurrahman abdurrahman ka nuna wa sarkin maka ya ce mai gabin ka da sarkin maka ya ce tun da muka da wani wahala kawai ko a kashe ni a gabansa ko na kashe shi saboda ga abin da yake nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga zai da ku biyo da hankali an samu mutum biyu ba da kani wa ɗaya uba ɗaya su ne masu ɗaukar nauyin sai sun kashe kuma ga su talakawa kuma ‘ya'yan talaka shi ke nan ana ta yaƙi sarki na kan wani babban doki yana abubuwa na isa da albarma sai aka nuna wannan mutanen aka ta zagayawa a yi nan yaƙi ya yi nan akuma nan akuma can har sai da suka zama ga suka sarkin maka su biyu a lokaci ɗaya suka yi rigirgin sa suka kare shi wal'ala sun gaba tsara ta ta takuba wal'ala sun gaba da tuka da sanduna da kibar da shi suka doke shi da fari a kasa Allah ce dawo masa wulakanci ya ga wulakanci sarki talakawa masu talauci da ya sun sa shi a gaba kamar bugun dawa da sanduna suna ɗimansa Allah mai ba da iko ko nasara ga wani a cikin mutanensa a zo a taimaka masa aka ya da shi akan ya mutu aka kai wa annabi labari a ya rasu da na sarki maka ya mutu an kashe shi an kashe shi an kashe ya zo a zai ce ya gano min gaskiyar lamarin da labarin sai abu da mana wani abu maliki da zai je ya gano gaskiyar abun da ya lamarin sai ya yi da yake sai dai da ciwon ma'aura na ku ya kuɗe mutu kan amma dai bai mutu ba yana motsawa sai ya kama yin motsa yin sarki maka ya bincika ya ja da ƙarfi ya ce ina ga barka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya gane mu da Abdurrahman ya tsawa ya kuɗe mutuwa ba amma sai ya tsawa ya karka ƙara kawo wai ka kun magana Muhammadu ana kar ku ƙara kawo magana Muhammadu ni Muhammadu ya mun walakanci ya sa talakawa sun kaje ni yau sun da ya san ni babbare ni sarki ne a da wasu tajire mana ko ya ma fita mata ma ku kaje ni amma ya sa talakawa wannan magana da su da Abdulrahman ibn Abdul Malik ya sa wuka ya yarda bayan ya yarda shi sai abdullahi dan masarufi ya samu labari sai ya je cire masa kayi ya dauko kayan an ce taimakon mala'ika da biyu don ba zai daukan kayan ba sai da aka hada da taimakon mala'ika da biyu aka dauko kayan aka dora shi ya zo da kayan gaban manzala ya mamata kayan da kasa rigakar ya rasu da Allah aka yi da shi kenan alhamdulillah da Allah ya ce lahu bi dunya kiliyun Allah zai wa sarkin maka walakanci a duniya saboda abin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da aka yi masa haka amma ba ta kare ka Allah ta wala yiku ko yawmal qiyamata azabar ali rai kiyama za mu tantana masa azabar wuta aya ne raji bin nar sai mu kone shi da wuta wai qalu wa ce masa zalika wannan bima kada mun yada haka na abin da hannayenka suka aikata ne aikata da mara hukun da su gabata da shi hukun hannu bi ma an ce hannu nuna gairewa ba su sauran jiki ba da an na haka zala fa'ali domin mafi yawan ayyuka da za a wani bi ma da hannu ake aikata su shi za ka ji haka wa annan laha walalle ne allah ne ya tafi zallamin lilabi baya zaluntan bayinsa yawa wai ajibahu ya mutu azaba da gairi zambin ba laifi Allah ba ya haka na mara ƙarar ma dai kwanci wani da na zama ya bulla
Thank you.
Allah mabayan sarki ce wa min na na gwada ga mutane wani abu da za a yi bauta wa Allah ala harbin da kokonto ibadari a cikin ibadarsa dubiya an kama da yi bil harbi ala harbin jabalin kamar wanda ya gangaro a gefen dutse kaga bi adami sabadi wajen rashin tabbatarsa wanda za ku kai yana alheri ya same shi shi ne misalin sihatun lafiya wata lamatun da zaman lafiya fi nafsi a jikinsa sihatu wa salamatun kuma fi malihi dukiya lafiya jiki lafiya in ya ga haka idan annabi sai ya rabu da wannan wani zaɓar fitnatu in wata fitna ta same shi ba mihinatun wata jarabawa wasu kuma da wani rashin lafiya fi nafsihi a jikinsa wa mali da kuma mihinatun fi mali ya wa jaraba a cikin dukiya haka ya ƙara in karba sai ya juya ala waje a bisa firkasa ai raja sai ya koma idan kuri zuwa kawo su kasarar duniya wannan asarar duniya bi fawati ma amalahu saboda ya wato kucewar abin da ya buri min har daga duniya wallahi da kuma lahira bai kuma da kawo dalika wannan kuwar kuzranul mubin shine asara mabayyanin asara ya dawo yana kira ya buga bauta dama min dunila wani Allah min sanami na gunki ma la ya dubu illa mai abu abinda bai isa bai tutu da shi in ma ya bi bauta mata wa ma la ya bawo kuma in ya bauta mata ma ba zai mata amfani ba zalika da wannan bauta wanda lalu bai shine bata bata mai nida alhaji gaban gaskiya jadawu yana bauta mawa laman lalu wanda wallahi tutar wanda ya ba da dina bauta masa tutar wanda za a samu aka rabu shi ya fi kudanci da nafi daga amfaninta inda ba inda ba yana da amfanin ba bi ta kalli da shi kama a yadda shi yake kallo kamar yana da amfani to da haka ne ma da tutar wanda ta amfani yawa lafi da maula da haka ya yi wadarai ya zama shi ne majalisun lamari wato shi ne kuma a yi annazo mai taimako wanda bi tala ashiru wannan abokin zama ya yi muni ya yi muni ya yi muni wannan abokin zama na na'am Na'am. Na'am. to Allah mabuwaye sarki ya ce inna Allah lalle ne Allah yuzkir allazina amanu wa amilu salihat zai shigar da mu'minai wanda suka yi imani da aikata ayyuka na nagarta yana da kurubi na ayyukan farilla wanda wajiri da na filoli wanda suka tsaya kan haka Allah ya alkawari tabbata shigar da su jannatin gidajen aljanna ta jirimin dadan alharu wanda korama ke gudana a ƙarƙashinta yadda Allah ya fa'alu ma ya li lalle da Allah yana aikata abin da yake nufi wato min ikirari man yuti man yuti uku da yake girman wanda ya masa biyayya wa ihara man ya ati da kuma yadda Allah yake wulakanta ya kasanta wanda ya saba masa man kana ala ji duk wanda ya kasance yanzu ne yana zaton Allah ya zura wallahu Allah ba zai mutu annabi ba sallallahu alaihi wasallam nabi ya wa annabi da duniya anan duniya wallahi da lahira wallahi mun rike sama ya miƙa igiya ina sama ya kai har rufin sama amma sama sama ya da wato ta kan baiti saman ɗakin sa ya sudduhu ya daura shi biyu a cikin sa wa bi uruki ya hankin tinsa ya rataye kansa ya mutu kuma ya gada sannan ya yanke wato ya sake kansa ya yanke numfashinsa ya kashe kansa don fushi wani yanzu ya kalli hali bana kai da sun mummunan tsarinsa zai tafiya fi arin musulun nabi sallallahu alaihi wasallama wani rashin taimakon annabi zai tafiya da mayan gizo abin da yake jin takaici min ha almana falyakta ne gairan duk mutumin da yake ganin allah bai taimaki annabi ba to ya shaƙi kansa ya kashe kansa da fushi don wannan abun falafu da ba ma kawai mai hada ga taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah sauka masa alƙawari wa ka zalika to kamar haka nan ai mutu in zali na rini da muka sauka da al'aji ayoyi a sabi a wanda aka riga a karanta nan Allah haka shi sauran Qur'ani muke sauka da shi ayatin bayyinat ayoyi mabayyana zahiratin an zahirai wa anna lalalle Allah ya ji mayuridu yana shirye da wanda Allah ya yi nufin ku dawo su yi adada a wani hadita ne na cewa ina laha yuɗi duniya liman yuhibu wani man la yuhibu wala yuɗi imana illa liman yuhibu duniya nan da ke gare ta duk wani abu cikin duniya ko mata ne ko ƴaƴa ne ko sarauta ne ko mulki ne ko dukiya ne ko lafiyar ciki haka Allah yana bai wanda Allah yake so Allah yana bai wanda Allah ya fushi da shi ma kama a zalibi ko wani kawai ko wani murabi ko wani mutu sai fi da kuɗi ma kana ba ku zuwa Allah da wani eh wani yana son ya samu abin da zai ci ma ya bauta ta wa Allah bai samu ba wani kuma ya tara da yawa ba ku ruwan Allah da wannan amma wala yuridu imana illa liman yi imani ka zo magana imani wanda da Allah bai ba da imani ba shi ga wanda Allah yake so dan da jina amanu kaga wanda suka yi imani na'am
إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والمقسطين والأنصار والمسيح والذين آتاهم إن الله يحكم بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد كما كما يجب له خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والشمس والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من عليه رمضان ومن يهن الله فما له من مكرم na'am ان الله يفعل ما يشاء yawwa to shikenan Allah subhanahu wataala ce innal ladina amanu musulman suka ba da gaskiya da Allah wallazina hadu da yahudawa ɗan mutuba wa sabi'iyan sabi'awa bangaren yahudu wannan tsara da kuma nasarawa wani majusu da bazaƙen arna majus arna da ba su da addini kwata-kwata wallazina ashraku da masu hoton dodo a gaya mu ina na zuwa bai nan gaba ɗaya su Allah zai yi shari'a tsakanin yau da kiyamar da ranar tashin alkiyama idikali da mumini da jannata Allah zai shigar da mumini aljanna wai da kalin gairi himun nara duk wanda ba mumini ba kuma Allah zai hasa wuta a gaya musu wannan inda lalilin na Allah ala kulli shay'in akan kowane abu min amali min aikin shahidun Allah ne shaida alimin Allah madar ne bihi da shi ilimin wata arzikin sanin gani nan da aka yi abu a nan tara kai mai jin labarin mai karatun nan kai mai karatun da mai jin karatun baka sani ba annan la cewar shi Allah ya jullahu yana wa Allah sujada man fi samawati duk wanda yake cikin sama yana wa Allah sujada wa ma min larab da duk wanda yake cikin kasa yana wa Allah sujada wa shamsu sannan rana tana wa Allah sujada wal qamaru da wata shi ma yana wa Allah sujada wal nujumu da tauraruwa ita ma tana wa Allah sujada wal jibalu da duwa wannan wannan muke gani kuma suna wa Allah sujada wa shajaru da bishiyoyi kuma suna wa Allah sujada wa dawabu da dabbobi gaba daya a dabbobin gida ne ko a dabbobin daji ne gaba ɗaya su ne wa Allah su jira ai ya karo da hukumi ma ya rari min kowane ya sa kan da kaza da abin da Allah yake nufi da shi wa kasirun min nabi da kuma da yawa daga mutane kalifin Allah duk wanda Allah ya faɗa an ce gaba ɗaya zai wa Allah fitila dabbobi ne na gida a alajeji a rana wata ne sammai ne ƙasai ne abin cikin sama abin cikin dala kowa da komai suna ta yawa Allah fitila gaba ɗaya amma da an gaba kan mutane sai aka ware aka ce wa kasirun minan nasi dan mutane masu yawa wa humul mu'minuna sune mu'mine bi ziyaratin al-qulubi da kare ki da kaskanta da kai yi sujudin salati cikin sujudin salat wa kasirun wasu kuma da yawa a cikin mutane haka ne da azabu azaba ta waje ba a kanta don haka bare wa Allah su gida ba shi da ga guda wata ce ma ta daga kuma ta ta shi ta ta me yasa ku a wuta qalu lam nakutub lil musallin suka yi ba ma sallah shi da wa mal kafiru kun kafirai la'ana domin su abawa sujuda sun iya dajewa Allah sujada almuta wa qafa al-iman wanda ake kai ba ba tsammani a kuwa da bisa imani na bangare wa man yuhinna Allah duk wanda Allah ya wadakanta shi yuzuki ya hana mata arzikin lahira ba ma da gumin mukurimin bai da mai bashi arziki a lahira musulun ba mai daga shi ɗauka shi da darda inda la yau alba a sha lalle allah yana aikata abin da yake wato min al-ihanati wa ikrami na wulakantawa da girma nan shine sujada ta wannan sura wannan sura ta fi sauran surori da sajada biyu akwai sajada ta karshen sura can amma ba ta cikin azaimar sajada ita kuma amma wannan ta da cikin azaimar sajada guda goma sha ɗaya nan don haka mai karatu a nan zai yi sajada in ya kan dami sajada babu laifi amma in ya sajada akwai lada shi ɗan ya ji ya ruga da gudu yana ihu ya ce a ne ba ko ɗaya ka ce na yi sajada na biyu aka rubuta ta wuta yanzu ga idan ana ana cewa yesu jira ga shi yayi shi ko a rubuta shi kan aljanna sai da da gudu yana ihu yana ihu yana kara idan liman ya karanta wurin sajada a cikin sallah idan inda ake karatu a koye ne in yi lokuta da sujaran sai bayyana karatu sa don ma mu suka ji su gane sajada za a yi yanzu an yi hukun sajada daga tsaye sai a ciki aje a yi sujada shi ne sujiran tilawa idan aka yi sujada ba ba haka wani a tsawon da ke ana rera karatun daga fakara a ce ana son a zo nazi kaga za a rinka tinkara za a rinka karo da sujadu sai a yi haka daga tsaye sai a wuce wajen sujada a je a fada sujada kuma a tashi daga sujada a koma tsaye a ci gaba da karatu sannan a yi rukuku a ɗago daga ruku a cikin wani Allah wannan su jira su jira karatu ke wannan haka ake amma abinda ba a zo kan mutum musamman ya kamo wurin su jira da ma su jira amma ya kamo wurin don ya kanta wurin a Allah ya zo wurin ko shi kaɗai ne zai fada wurin ya su jira ta ci gaba ko shi liman ne zai fada wurin ya su jira ya ci gaba insha Allah za mu kwana a nan in Allah ba mu iko kuma a gobe zai muna da kan fujira zuwa ga abin da ya saba ga insha Allah da jama'a Allah ya mana gafara Allah ya wadi ayan mu gafara da kakanni ya sa ba ka fita Allah gafarta mu Allah gafarta shi Allah ya mana albarka da ya yi kuka fatiha salatu fati kowa yana ya bukatu mu da alkhairi Allah ya mana albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وميزان لازمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله